kan abin da yake na asha da na kaico kuma waɗannan yara da ake baiwa tarbiyya Allah ya musu albarka abu na ɗaya ina so in sanar da iyaye cewa muna cikin godiyar Allah a kullum kuma ina faɗa wa iyaye kullum da 'yan uwa masu makarantu da yawa akan cewa duk wanda ya buɗe makaranta irin tamu to ya shirya wa hawan jini wannan ita ce magana ta da kowa yadda da ni a Najeriya. Malam Aminu Daura ya yarda Malam Gadon Kaya zai zo yanzu yana gari, yana ce yana ta hutawa ne ban san ko wani irin hutu yake ba wallahu alamu. To amma ya yarda da ni akan wannan magana, sa'an nan duk wasu wanda ake irin wannan karatu a makarantunsu sun amince da cewa makaranta tafiyar da ita ba ƙaramin aiki ba ne, sai dai a nemi lada a wajen Allah. Ya ku iyaye, ga shugabanni na nan a gabana ga bisi na yanzu ga bisin da ya sauka wanda suke abokan juna ne suna wannan wajen taro mai albarka za su iya gaskata cewa jagorantar karatu a kowanne level kowanne mataki nake nufi ba karamin aiki ba ne to kuma ballantana abin da ya shafi islamiyya a yau wanda aka ce kuma a ƙarni irin wannan wato lokaci irin wannan da kuma abin da ya shafi environment irin wannan wato inda hausawa suke domin mun tafi ibadan mun je lagos mun je oshun mun je kwara duk irin wayannan makarantun gaskiya ba sa shan wahala sun riga sun yi nisa ko a misiran da malam kargi ke faɗa mun ga ainihin wato abubuwan da suka haifar na yan uwanmu yarbawa sun riga sun ci gaba kuma ba a kuka da makarantar islamiyya ba a hana wato biyan kudin makaranta ba za ka ga cewa wato uba yana ganin cewa malami ba son dan shi yake ba yana ganin wato malami so yake ci da dan shi gaba to a gurguje muna godiya ga Allah ga nasarorin da ya bamu abu na biyu mun gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya mana taimako a haddar da muke yi muka fara na izu na shekara daya kuma daga cikin 'ya'yan manyan bayan Allah ga babanmu nan shugabanmu wazirin zazzau ‘ya'yansa guda biyu wanda ɗaya ta gama jami'a yanzu ɗaya tana nan tana karatun lauya tana daga cikin wanda suka rubuta Qur'ani kuma suna cikin wanda muka tafi da su Masar wanda farfesa kargi ke bada labarinsu Allah ne shaida ni ban bi su ba sai daga baya kuma ni na zama kawai dai kaman bako ne amma Allah shine shaida cewa yaran nan sun yi kokari kuma a yanzu bazarsa ake ta rawa. To mu daga cikin al'adar rauga shine in yaro ya zo ƙarshe ina so kowa ya ji wannan sai mun mai jarabawa. Har ainihin wato shi Alhaji Sunusi San Yogurt wannan jarabawar ta shafe shi. Wanda shi ma yana daga cikin ɗalibai ko iyaye ko shugabanni da Esa wacce take yanzu likita ce ita ma da Esa aka yi wannan tafiyar. Wadda daga baya ta tafi karatu Sudan kuma yanzu alhamdulillahi ta zama likita da yasa aka yi wannan rubutun ƙur'ani yanzu kuma gashi albarkacin ƙur'ani shi ma ƙur'ani ya gangara bayan 'ya'yan shi shi ma Allah ya ba shi dama ya haddace ina so iyaye su sani cewa mu ba ma bayar da shaida gaskiya sai mutum an mai jarabawa ko muna kiran malami ne daga waje ga alkali nan wato malam Khamis Muhammad limami ne a masallaci babban masallacin ‘yan lilo na Kaduna, kuma ɗalibi ne a ainihin jami'ar Ahmadu Bello, wanda yanzu ya zama dakta, kuma na tabbatar da cewa kosan da ya alƙalanci na national ana ji da shi don saboda irin Allah baiwar da ya masa. To, ina sanar da ku ya taɓa zama shi ne wanda ya zama mumtain al-khariji. ya zo nan yi ma yaran mu jarabawa wanda suka ci aka yi musu jarabawa wanda ba su ci ba aka ba su hakuri to banan nan ma haka aka yi saboda haka ina ba waɗanda ba su ci ba in dai karatun qur'ani suka yi sun ci nasara kada su damu in dai karatun qur'ani ne kamar yadda mai girma waziri yake faɗa tun da yana cewa muna musabaka ne dan mun yi karatu ba muna karatu bane dan mun yi musabaka a lokacin shi malam Hamisu ma yana dan takara saboda haka wanda suka ci jarabawa sun ci wanda bai ci ba ma in dai karatun Qur'ani yayi to ya gode ma Allah rauda ba ta ba mutum dama ya ainihin yi walima sai ya yi jarabawa ga ma- mai external examiner malamin da ke zuwa daga waje sai kuma ya ci kuma makin nan yakan kai ainihin wato iya yadda shi malamin ya gani sau da haka ina sanar da iyaye waɗanda yayansu ba su yi nasara ba sun yi nasara insha Allah kuma su yi haƙuri baɗi da- wato ainihin ga mai jira kamar yanzu ne baɗi ta kusa insha Allah wannan nukutar wannan point din yana da mahimmanci ga iyaye su sani cewa duk wanda ya fita duk wanda ya fita daga makarantar na aka ce yayi hadda gaskiya sai mun mai jarabawa kuma haka muka yi bana amma an samu wasu yan ainihin wato matsaloli wanda wato su yara ba su yi ainihin wato ga sunan su ba duk sun bi sun dan damu mu wallahi a kuma tance mun damu abu na gaba wanda shine kusa da na karshe ina baiwa kowa shawara ya dinga karatun Qur'ani ina bai wa kowa shawara a gidan shi a dinga karatun Qur'ani ina bai wa kowa shawara ya yi kokari ya ga cewa yana girmama Qur'ani dan Qur'ani shine ci gaban wannan duniyar shine zaman lafiyar kowace ƙasa ina ba wa kowa shawara ya yi kokari ya ga ya taimaki masu karatun Qur'ani babu ko shakka wasu daga cikin yan uwanmu a Kano wasu daga yan uwanmu a garuruwan ainihin wato Yarbawa wato irin garuruwan da na faɗa suna bai wa Qur'ani wannan kula sosai to mu ma kasar zazzau ina ba mu shawara da mu baiwa Qur'ani wato wannan kula musamman ɗaliban mu in suka tafi musabaka ta duniya na jihar Kaduna ana ganin su kuma kamar yadda Farfesa Kargi ya faɗa da bayan tafiyar mu wannan gari na Masar babu shakka malaman da suke karantarwa a kulliyat wato a ainihin wato abin da ake ce mishi faculties wanda ya shafi Islamic studies da waɗanda suke karantarwa Arabic wallahi sun yaba ma kokari irin na yaran nan musamman akan itkan akwai wata daga cikin professors mace ce kuka ta yi da ta ga yaran mu ta gansu yan ƙanana wanda daga cikin su akwai gidan wazirin zazzau kuka ta dinga yi cewa su ga su an zo garin su amma kuma an taka rawar da su larabawa ne yaran yar nan ta dinga rike yaran nan ta dinga rike su tana ta daukar hoto da su tana ta kuka ran da zamu tafi ko ko ran da aka yi mana hafla su suna ganin mu Najeriya bal kawai muka iya sai na ce musu ni ma da na yi bal kuma ba ma bal din ba har na zama kaftin amma ina sanar da ku cewa waɗannan yaran makaranta ne gashi nan kun gani daga cikin abin da ke ba su sha'awa shine su ga daga an kira sallah yaran mu za su tashi wato su ce za su yi sallah jama'a ƙarshe in ne kowa fatan alheri kuma in ne mana bishara na'am wato a ne mana bushara da cewa akwai wata kyauta da wani dan uwana malamin makaranta wato zan ce mahaukaciya ne ko bazaura ne ina malaman farshi ya aiko da ita zuwa ga wannan makaranta Allah ya mishi albarka ya ce abin da ya sa saboda malaman nan da aka kashe a Kaduna shi ma ɗan Kano ne to yana so ya nuna cewa ba a kyauta ba Da- wato da malamar da aka kashe a kogi to kuma mun gaya masa cewa mu ma muna so mu kyauta ga malamai mata bana to jama'a kyauta ta sauka amma sai an jima za a ji assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ranka da daɗe. Wa alaikum.
insha Allah a kamar da aka yi shi Sai a za su yi.
ana tunanku To.
a cikin zagarta to kun ji ba akwai wani gasa mai kyauta wanda ita kanta makarantar da malaman makarantar musamman mata a wannan tsari na ka zauna ka bada karatu ko malami ya karanta ka biya tsari ne wanda mun gaje shi tuntuni Allah ya saka wa malamanmu da alkhairi ni ba zan manta ba malamin mu shi farfesa Sa'idu Yunus na yi karatu alkur'ani a gaban shi a sama da shekara ashirin baya ina zuwa wannan anguwan a cikin masallaci in kwana a wannan anguwan don haka ina alfahari da malam Allah ya saka mishi da alkhairi kuma ba tare da bata lokaci ba yanzu za mu shiga cikin abin da ya kamata insha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه نعم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
أولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس ذي الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس صدق الله العظيم صدق الله العظيم Allah ya muku albarka, Allah ya mana albarka, Allah ya tsare mana tilawa, Allah ya tsare muku tilawa, Allah ya sa Qur'ani ya cece mu, Allah ya saka wa malamin mu Malam Sa'idu Yunus, Allah ya saka wa iyayenmu da suka ba mu tarbiyya, Allah ya saka wa iyayenmu da suka ba mu tarbiyya, Allah ka albarci iyayenmu da zuriya mu baki daya. Zan takaita a nan Allah ya mana albarka wa assalamu alaikum.
kuma na yi hawaye a cikin zuciya da tausayawa wata al'umma ta da Allah ya sa bata fahimci wannan hanya ta dora yara akan tarbiyya ta ilimi na addini da kuma zamani a wannan lokaci ba. ‘Yan uwana gawa a cikin garin Zaria zan zo wannan ya sa na ta tunanin tarihin ilimi a ƙasar zazzau wannan biki wannan wuri wannan gari mai albarka na zaria da kewaye da ƙauyukansa har duniya ta tashi ba za a taɓa wanta tarihin ilimi guda biyu a wannan wuri ba da ilimin addinin musulunci don ba bako bane a wannan gari da kuma ilimin zamani wanda shi ma kuma za ka ce duk ƙasar nan najeriya sun sha nono daga wata uwa mai suna zariya zazzau idan boko mutum yake ji da shi idan matsayin mutum yake ji da shi a ƙasa dole akwai wani abu da ya amfana da shi a wannan tsibiri a wannan bigiri don Allah mutanen zanzau muna neman alfarmar ku kafin na ce komai ku ci gaba da kulawa da tarihi na albasti tarihin jarinta tarihin jajircewa tarihi na ilimi da raya ilimi a wannan guri kar ku bari ilimi ya mutu kar ku bari a kashe ilimin addini a wannan guri kar ku bari a kashe ilimin zamani a wannan guri bar ta maganar cirani mutum dubu nawa miliyan nawa suke barin garurukansu a najeriya su zo zariya cirani su zo da neman ne- da niyyar neman kuɗi kuma su tafi da kuɗin su tafi da alkurani su tafi da ilimi to amma yau Allah ya kawo mu lokacin da mutane sun fara wasa da abin da ya shafi alkur'ani da kuma ilimi da kuma rikon sakainar kashi da ilimi a wannan gari mai albarka wanda ya kamata ko cikin da mutum ya tsallar kai tafi abuja ya ji ganshin ilimi a zazzau kuma nan garin ba garin jahilai ba ne Zaria ba garin marasa ilimi ba ne. Zaria duk abin da ka zo da shi na ilimi insha Allah akwai wanda yake gaba da kai. Bacce magana alƙalai da ƙasar zazzau ta samar a ƙasar nan wanda suka shiga ƙasa suna alƙalanci har a neighboring countries irin su Nijar, su Chadi, su Kamaru, su Ghana. Bacce maganar malaman addini da suka shahara suka yi ta bada fatawa. ba maganar limaman juma'a ake yi da suka yi karatu a nan ba ba maganar waɗanda suka yi ilimi tun suna ƙananan yara aka kawo su ba su san meye kansu ba suka yi karatu a nan yau suka zama wasu a ƙasar nan ba waye zai raya wannan ilimi so yi waɗannan yara da ake kawo mana yaran nan sun yi duk abin da ya kamata su yi alhamdulillah sun yi karatun ƙur'ani sun haddace shi a hannun waɗanda suka iya kuma abin mamaki sai ga yau makarantar rauda ashe a karatun boko ma a gaba take na ga yaran nan irin turancin da suke na da cikin tilan gilas ɗina in duba in gani dan jami'a ne ke karatun nan ko dan labur kaza ne sai na ga wani yara ne yan nazari da firawar to jama'a me kuke so a muku sama da wannan wallahi ba ya ga yau kudin zabe sabon professor Yunus Sayyid imam gangaren gwani kayi abin da zaka ina fatan Allah ya maka albarka da kai da masu taimakonka da waɗanda suka tallafa maka kake rike wannan makaranta na tabbatar da taimakon ɗan uwa da agajinsu da shawarwarinsu Allah ya baka nisan kwana da lafiya da zaka ci gaba da dasa alkhairi a cikin wannan gari mai albarka ɗazu nake cewa wannan aikin da profesa yake yau shekaru barkace ɗazu muna lissafawa wannan saukar ƙur'anin da aka yi ta ashirin da wajen biyar ko shida bayan ma akwai shekaru da aka tsallake ba a ce yanzu wannan makaranta shekara ashirin da barkace ana saukar ƙur'ani duk shekara sai an kira mutane an yi wannan taro an nuna musu wannan jarumtaka da gwaninta da 'ya'yansu suka yi amma abun mamaki har yanzu ba mu samu gwamnati su gina mana wani katon farsal ko wata makaranta ko wasu azuzuwa guda ɗari ko wani nisai guda kaza ba wanda wannan kuma ƙalubale ne ga 'yan uwanmu waɗanda suke ɗaliban ilimi da waɗanda Allah ya ba su dama a harkar siyasa ga ɗan uwa alarama gwani malam jami'u ciyawa ya zo wannan guri fatanmu kai ɗalibi ne a cikin irin wannan makarantu ka zauna an maka saukar ƙur'ani ka yi haddan ƙur'ani ka yi musabaƙar ƙur'ani jami'u ciyawa ka yi musabaƙa ka yi duk abin da ka yi ga ka Allah ya baka shugabancin zaniya gaba ɗaya ga ka yau ka zo tare al ƙur'ani muna ta maka addu'a muna ta tura ka da roƙon Allah Allah ya baka wannan jihar mu ga wace gudunmuwa za ka yi musulunci da musulmai irin ku irin ku su ake so ku shiga cikin siyasa ku ba da gudunmowa kar ku canja daga abin da kuke kar ku canja da bayan daraja alkur'ani nan da matsayin sa Allah ya ba ku duk abin da ya ba ku kar ku yadda a canja ku kar ku yadda ku bi waɗanda ba su kai su bi su ba ku yi iya kokarin ku don ku yaye wa musulunci hawaye ku taimaki addini kun yi boko kun yi ilimin zamanin kun yi karatun kun yi wa'azin kun fadakar gashi duniyar kuma Allah ya kawo kuna shugabanta al'umma da haka irin wannan tsarin shine musulmin mu samari matasa ya kamata mu tsaya tsayin daka mu kula da kyau jama'a daga cikin manufofi na karantar da yara alkur'ani akwai manufofi kamar haka abu na farko shine tasdihul aqidatul islamiyya ana bude irin waɗannan makarantu ne na rauda da makamantansu don a dasa wa yara aƙida ta musulunci a ɗora su akan sanin Allah sanin annabi jama'a mu musulmi ne kar mu bari wani tsari ya tashe mu daga tsarin mu na musulunci jama'a iyayen mu da kakannin mu musulmi ne wannan shine abin da muka gada yanzu muke magana da mai girma wajen da zo yana cewa malam ka duba wannan alheri ake neman a ce za a hana mu a duniya an bata wannan tsari na karatun nan na alkur'ani da islamiyya an lalata shi a idan turawa an juya abun an birkita shi an ce musu wai shi ne ta'addanci an ce musu wai shi ne ta hankali a cikin al'umma ana ta rubuce rubuce makiya Allah suna neman su kashe mu da ranmu suna neman su hana mu yanci a inda muke da yanci ina yan mu ina yan siyasar mu a ce an yi tawaga daga amerika daga ingila daga canada a turar turawa baturiya da gajeren wando da baturiya da gajeren wando a zo ana bin mu a jihohinmu da makarantunmu da ofisoshi ana mana interview sai yi bayani da ya fa me islamiyya me shari'a wai har an zo lokacin da za a zo ana tuhumar mu akan me shari'a me ake yi me ake nufi da shari'a ana kokarin a ga an dakatar da shari'a daga cikin bayanin da aka yi musu akan shari'a shine karantar da yaran mu alqur'ani karantar da yaran mu sunna koya wa mutane lafiya da zaman lafiya wannan ya nuna muna bacci mun yi sakaci ba mun sa wa yaran mu aqida islamiyya ba inda mun saka musu da waɗanda za su shugabanci mu nan gaba ba za su bari wannan shirbincin da shin ne ya shigo mana cikin ƙasar mu cikin gatan mu cikin yancin mu wani bako ya shigo ya ce zai raba mu da abin da muka tashi muka tare muna yi Allah ya ce mu yi annabi ya ce mu yi al'adar mu ta tabbatar muna yi wallahi baccin da muke ya kamata mu farka na tabbatar a nan gurin akwai bayan san sana a nan da tsoho da sabo duka suna da wani abu nan ku sani wallahi muna da kalubale a tattare da mu karatun nan muna yin shi daidai gwargwado kowa ya sani kuma muna ba da gudunmawa menene abin tashi hankali a cikin nan menene ta'addanci a cikin nan menene kin zaman lafiya a cikin nan a'a so ake wannan ni'ima da ubangiji ya mana a watsan da ya tabe da mu mutanen banza bai kamata ku bai ba da haka ku yi ilimi ku ba wa ‘ya'yanku ilimin karatu daga cikin manufar buɗe irin waɗannan makarantu shine koya wa yara biyayya wa na gaba da tarbiyya yanzu ka duba a cikin diramar da aka yi yara ne suka yi dirama akan yaya za a samu wani family family mai haɗin kai ƙarshen abin da diramar take nuna ma uba ya ɗauko tsuntsiya ya ce su zazzare tsuntsiyar nan su kakkarya ta yaran gida suka zare tsuntsiya suka tsuntsinka ta suka kakkarya ta ya ce to ga wata kuma haɗin ɗiya ku haɗu ku tsinka ta ku karya ta suka haɗu suka yi suka yi suka yi su tsinka wannan tsuntsiya su karya ta suka gagara sai ce to haka nake nuna muku idan kun haɗa kanku kun fi ƙarfin kowa ba wanda zai iya watsa to wannan sako ne gare ku ga duniya gaba ɗaya duk an ɗauka a kyamara yan najeriya yan arewa in kuka tsaya kuka haɗa kawo kanku ƙalubalen da ke fuskantar ku tsoron da kuke ji na wadancan mutanen firgici da tashi hankali da rashin tsaron da yake damun ku da kun da kun yi aiki da diramar da yaran nan ta koya muku kun haɗa kai kun zauna lafiya da ba wanda ya isa ya shigo cikin ku ya ratsa ku amma tun da ku yi amfani da haɗin kai ba to za ku ga tasku za ku ga damuwa za ku ga bacin rai daga cikin manufar koyar da alqur'ani shine shiryar da mutane hanya wacce ta kowace inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وأن القرآن yana shiryarwa zuwa ga hanyar da tafi kowace miƙewa daidai wallahi musulmi idan kun rike alkur'ani kun rahauta wallahi musulmi idan kuka watsar da alkur'ani kun lalace kun watse kun baje Allah ya ce alkur'ani yana shiryarwa ga izuwa izuwa ga hanyar da tafi kowace daidai mai gaskiya alkur'ani shine littafin da yake bishara wa mu'minai masu aiki na kwarai suna da lada mai tarin yawa ranar tashi alkiyama yanzu akwai wani gata da za ku yi ya'yan kwayoyin koyon da sun ƙura'ani akwai wani gata da za ku yi kuce kuce ya'yan ku ba su ilimi mun sha faɗa muna faɗa a karatu muna maimaitawa da iyaye yau sun gane babban gatan da iyaye za su yi wa 'ya'yansu su tara musu ilimi su koya musu karatu ya fi ka tara musu shaguna ya fi ka kai su gona ya fi kai musu duk abin da zaka musu na neman kuɗi idan ka ba wa yaro ilimi dauke shi ka gudanar da shi duk duniya ba inda da zai iya rayuwa ba mai ilimi a ko'ina yana iya rayuwa mai ilimi a kowane lungu yana iya rayuwa nawa ne ƴaƴan mutane ilimi suna rayuwa a ƙasashen da ba sa jin yaran su amma sun zama al'ummomi sun zama limamai sun zama likitoci me ya kai saboda ilimi wani yaro ya ce malam ina nan ina aiki a asibiti ana biya na miliyan ɗaya da rabi yau ga ofa na samu an aiko mini daga wata ƙasa da ƙaton gida da mota a ƙofar gida da ɗakuna da nawa da na matata da na 'ya'yana da makarantar 'ya'yana da ofis ɗina da sakatare na ga lokutan aiki na za a bani kuɗi bai gaza naira miliyan talatin a wata ba ya ce malam ai dole na haɗa kayan na tafi haka ya haɗa kayansa ya tafi ya bar wannan ƙasa ɗazu nake ji a rediyo cewa mai girma bola ahmad tinubu shugaban ƙasar najeriya yana kira ga duk likitocin da suka fita ƙasar waje 'yan najeriya su dawo ranka ya daɗe ka gyara musu albashi ina goyon bayan wannan magana ta ka ta yi duk wani likita ɗan Najeriya duk wani mai basira ɗan Najeriya duk wani mai ilimin ƙwaro mai basira ɗan Najeriya da yake ma'aikacin ƙera makamai a ƙasashen waje ma'aikacin ƙera jirgin sama a ƙasashen waje ma'aikacin buga kuɗi da daloli a ƙasashen waje ma'aikacin intelligent intelligence a ƙasashen waje ya dawo gida Najeriya kamar an kai lori a Najeriya kamar shi kamar Najeriya kamar kai musu kada su dawo su mutu kafin su ci gaba da aiki idan ka yi haka ka taimaka a inganta musu gidaje a inganta musu albashinsu malaman jami'o'i da suke koyarwa a inganta musu rayuwarsu ba a basu su mutu a cikin talauci ba mutum yana karantarwa yana profesa buhun masara ya fi ƙarfinsa a wata mutum yana profesa ya kai matukar ƙarshe motar da zai hau ya je unguwa ɗaurin aure bai da ita ta fi ƙarfinsa yana karatu yana hamma yana cikin matsi yana cikin talauci waɗannan su suke samar da masu ilimin to yaya ƙasa za ta ji daɗi da zaman lafiya a halin wannan tsarin ta kai muna buƙatar mu yi gyara daga sama har zuwa ƙasa da haka da ƙur'ani babbar hanya ce ta samar da gyara da kwanciyar hankali da nutsuwa a cikin al'umma daga cikin matsalolin da suke damun mu a yau iyaye shine musarere da rikon shakulatin bangaro ga ainihin waɗannan makarantu masu albarka jama'a makarantunmu na addini makarantunmu na islamiyyu su ne makarantun da suka fi kowane makarantu talauci su ne makarantun da suka fi kowane makarantu karancin albashi su ne makarantun da ake ta turo yara suna karatu kyauta a kore su a dawo da su wani uba ma da aka kori yaransa bai biya ta ba sai kama zage-zage ya ce Allah sauwaƙe zamani ya lalace malamai masu zan sa tsoron Allah masu tsoron Allah sun tafi yanzu makarantar Qur'ani wai a ce wai an kori yaro dan bai biya kudin makaranta ba ka duba irin wannan ayyukan shi ka duba irin wannan tunani ah malamin da zai zo koyi da danka alqur'ani yana da mata yana hawa mota yana hawa mashin yana hawa goyin yana hawa muwasalat abun hawa ya zo yana buƙatar ya ci da safe da rana da daddare yana da matarsa tana haihuwa yana da ƴaƴansa suna zuwa makaranta yana da lalurar rayuwa gan me zai zo ya zauna ya rike maka ɗanka awa uku awa huɗu awa biyar a kyauta kai aikin da kake yi kyauta kake yi wannan wani irin tunani ne wannan wani irin gajeren tunani ne wallahi tallahi ina shaida muku wallahi mun da kanmu muke kashe irin waɗannan makarantu ba ma taimakon su ba ma agaza musu yanzu idan kun ji yaya aka aka yi wannan sauka yaya aka buga waɗannan takardu wannan allurar da yaran nan suka rike wallahi profesa wallahi ina muku shaida ba cewa in faɗa ba amma ni na sani kun san da kansa ya taka buga mota ya je Kano a gabansa aka buga allurar nan ya zubo su a mota ya je a matsayin sa na oga kuka tabbatar da makarantar gaba ɗaya kuma wani yaron ba bai sani ba irin waɗannan makarantu sun haka ba ta ko zarka ne wani ya cire miliyan kaza ya ɗauka ya basu ya ci a gyara wuri irin waɗannan makarantu shi kamata a inganta malaman nan da zuma da yake faɗa cewa da yawan yawancin malaman makarantar nan ɗaliban makarantar nan rufin asirin da Allah ya yi wa farfesa shi ne Allah ya bashi ɗalibai masu rufa'i ba su gudu ba yanzu wanda ya zo darasin nan lakcara ne wanda ya wa yaran nan darasu malamin ɗalibin malam ne kuma lakshara ne kuma bokon ba a fi su ba an yi bokon an yi addinin ya ci bokon sannan kuma addinin kuma gashi ya zo ya bayar wa ya gaya muku yin karatun addini yana hana na boko wa ya ce muku don yaro ya ji ya karanta addinin musulunci zai ce baya wa ya gaya muku wannan mummunan tunanin shi shi muke so mu kawar daga cikin zukatanku da kuma tunanin rowa da kin taimaka irin wannan makarantu a gina musu wurare a gina musu boarding boarding schools a gina musu rumfana a gina musu masallatai a gina musu dakunan taro a gina musu a gina musu don a yi patronizing ɗinsu don a nuna musu an ji daɗi yanzu wannan makaranta duk shekara za ta da yara irin wannan zarata duk waɗannan yara da suka zo suka zauna ba mamaki wani shi ne shi wannan lokal gama ba mamaki wani ya zama gwamnan kaduna ba mamaki wata ta zama matar gwamna ba mamaki wata ta zama ita ce shugaban wata makaranta don Allah kuna da tukuncin da za ku bayar ga irin waɗannan amma irin wannan makarantu su zauna cikin talauci cikin rashi cikin bara cikin roƙo an rasa yadda za a yi abubuwa sun tsaya cat al'amura sun gagara inda ba dan Allah ake yi ba wallahi wani abu idan aka gaya maka kai ka ajiye shi ka falla da gudu saboda ka tsira da mutunci ka ka ka ka ka ka ka samu daraja da haka iyayen yara muna kira gare ku wannan alherin da aka yi muku don girman Allah bayan addu'a to ku yi sakayya mai kyau manzon hama yana cewa man afsa ilaykum ma'rufan fa kafirun wanda ya muku ma'rufi ya muku abu mai kyau ku saka ka masa fa in lam tajidu ma tukafiruna bihi idan ba ku samu abin da za ku saka ka masa ba to fad'unahu hatta taraw annakum qad kafatuhu ku je mai addu'a sai kun ga cewa kun saka ka masa na ranje muku da Allah wannan makaranta ta rauza tana buƙatar tallafi tana buƙatar agaji kuma ba sai mun da agajinta da tallafinta da gudunmawar da take bayarwa a wannan gari ba sai an waye gari nan da shekaru wataƙila bayan mutuwar profesa ya zama majoricin yaran garin nan gaba ɗaya almajiran wannan makaranta ne kuma yanzu ma an kama hanya da haka dan Allah iyayen yara waɗanda suke da hali su ba da gudunmawa irin waɗannan makarantu malaman nan sun maka abin da ba za ka iya ba yanzu ma ya isa ya zo nan da dan sai sa hada ce bara ga gaban shi mutum nawa ne a cikin mu wa yake da wannan lokacin da sai sa ɗansa ya zauna ya hadda alƙur'ani ba ka da shi waye ya yi sai kirki ya sa budurwa a ɗakin sai ya sa ta ta hadda alƙur'ani ya musulun yanzu dan Allah waɗannan yara ƴan mata duk wanda ya aure ne a cikin su ba aure ban jari ba duk girman Allah a baka yarinya ƴar boko mai ƙur'ani mai hadisi mahaddaciyar izu sittin sannan tana ɗakin karuwar ‘ya'yanka ka fi kori jahilci ne a gidan ka har abada duk ‘ya'yan mu za ta haifa har abada wallahi tallahi yaran nan ba za su yi jahilci ba yanzu akwai gudunmuwar da za ku iya bayarwa ga wannan makaranta sama da ku tallafa mata sama da ku agaza mata kai ba yin magana ba waɗannan yaran nan kuma har ɗakin kama ake yi da su duk wanda yake zaune a makka da madina ya san da albarauda da cikin nan bawan Allah Profesa Isaac Yunus haka za gan shi a Madina tare da yaran nan suna bayan sa suna biyar da shi ga tsawon ga Qur'ani ya kai shi gurin malamin da baka isa ka je wurin sa ba ya kai shi gurin Shumais ya kai shi wajen Shumaim ya kai shi wajen Hudayfi ya je ya kai shi wajen Abdul Muhsin a shigar da su harabin Madina a shigar da su ƙasar masallaci a nuna musu tabbaki a kai shi makka a shigar da sun ka'aba kai wannan bai isa ba malamin nan bai haƙura ba har ɗiban wasu yanzu haƙu na bai ƴaƴanku wallahi suna ƙasar misira suna karatu duk daga wannan gari na zaria ta ci wannan wurin alheri ne an koya musu firamare an koya musu nazari an ba su alƙur'ani kuma wallahi idan yaran nan za su rubuta mutumin nan haka yake kashe aikinsa ya ɗauki hutu a jami'a ya ce yi raka yaran nan duk inda za su je na rantse muku da Allah yanzu haka a jami'ar Azhar daga cikin ɗalibai su kakurai akwai ɗaliban rauda a garin Zanzo ko duk ba ku san da wannan ba mu mun sani mu da yake zuwa a gaban mu suna da gidaje nasu waɗanda ɗalibai da hostel ƴan wannan makaranta su je su yi boko su ci AA su je halƙoƙi na alƙur'ani a Misra su yi zarra wa larabawan nan dan Allah wani irin gudunmawa ya kamata ku ba wannan guri in banda ku yi addu'a ku roƙi Allah ya yawaita muku irin wannan makarantu dan haka dan Allah ku dauke da su na wasa da makarantun mu na addini mu dena na karanta rubutun wani ainihin wato wani kafiri arne ne bature yana cewa mun bibici gudanar addinin musulunci a ƙasashen musulunci da afirka mun lura cewa da turanci ya faɗa mun lura cewa yaƙi da bindiga da zai iya maganin su mun lura a gidansu mun yi research yaro yana tashi allo ake ba shi yaro yana tashi islamiyya ake tura shi ya ce yaƙar waɗannan mutane zuba dalolin kuɗi da canja musu tunani a gidajen rediyo da talabijin ya ce gaskiya da zai yi ba abin da ya kamata ku yi ya ce waɗannan makarantun ƙur'ani nasu da islamiyyu ku yi ƙoƙarin ku gaya za ku ku kashe su ku hana 'ya'yansu zuwa makarantun islamiyya tun suna yara wannan makarantun qur'ani ku hana yin su ku kawo tsare-tsaren da zai hana ya fi ku ɗauki bindiga ku harbe su wallahi tallahi haka yi bada kai ba shi kadai ba akwai wani na biyu ma shi ma da na ga rubutu makamanci wannan shi kuma cewa yi idan ƙungiyar kirista tana so kiristanci idan ta yaɗu ba a ƙasashen afirka to bacci bai kama ta ba sai ƙungiyar kiristoci ta duniya ta zuba dalolin kuɗi ta yawancin da haka za a kowa yana gani don haka yanzu aka ɗauko mana tsari na kashe karatun yaran sai mutum ya zo cikin ku sai ya buɗe makaranta ta boko tun daga safe har biyar babu abin da ake sai boko zalla yaro ya fita tun bakwai kafin uban sai ya shi idan ya dawo maka karfe shida bakwai ya jefar da jakarsa an cika masa jakarsa da homework ya zo ya fashe uwarsa da kuka sai ta taya shi in ba wuta sai an ɗauki waya an haska ko an kunna kendir a ajin talawa a gidan talakawa an cinye lokacin yaro a saman da ya turanci ne ke kaza a saboda dalilai sai a ɗebe shi a kai shi ina lokacin islamiyya babu ina makarantun dare babu malam da za ka ga a cikin unguwanninmu a duk inda ka zagaya akwai makarantun dare za ga yara suna ta karatu yanzu an kashe makarantun dare to duk wannan tsarin ne da turawan da suka kawo ba sai sun faɗa muku ba a'a za su kawo muku tsari ne da kuɗin ku za ku biya kuɗi kuma ku ɗauki wannan tsarin ku rushe naku an waye gari yanzu makarantun islamiyya ba talauci na kashe su idan ka zo ba za a biya ba masu zuwa 'ya'yan talakawa za su zo in sun zo su ma suna fama da masarar da za su ci faɗi da Allah a ƙasar nan makarantun islamiyyun da aka kashi aka rufe su daga nan zuwa shekara goma baya billahi lazim ba za su rubu ba ga talauci ba wurin zama da yawa makarantun islamiyya a nan ƙasar ma arewa billahi azimu a shagunan haya da garejin motocin alhazai wanda suka tafi kasuwa aro ake karba ake yi ba su da damar za su samu wani site wata makaranta gidandiya duka yana cikin irin wannan aiki an ɓata musu lokaci an cinye musu lokaci to irin wannan makarantu sai suka zo da tsari yaron ka zo ya karatu addini na musuluncin kuma a koya masa boko tsarkakakken boko lafiyayyen boko yanzu mai wannan makarantar profesa ne sai da aka yi mai jarabawa kafin ya zama profesa sai da ya rubutu duniya ta gani kafin ya zama profesa ashe wannan tsarin shine zai tsiratar da mu ya ku mutanen zanzaro ku yi kokari ku yi riko da alkurani ku yi riko da sunna ku yi riko da karantarwa mai kyau da tsari mai kyau irin wannan tsari shine zai tallafa mana shine zai agaza mana sannan daga cikin manufa abu na ƙarshe da zai magance mana wato lalurorin da muke fama da su a ƙasashenmu na ta'addanci da shaye-shaye da zinace-zinace da sace-sace da ɗauke-ɗauke da 'yan area boys da 'yan siyasa da wa yara a turar boko da nan qur'ani a tare wani malami ya ce malam da an ce wai ba a iya hada ayyukan kuma ya addini a tare ce wallahi mun mun gwada yaran mu sun ci number one a waye da neko sannan kuma su ne na farko wajen hadda qur'ani sun gama hadda qur'ani kuma sun ci waye da neko mun sallame su sun shiga jami'a suna mahaddatan qur'ani wasu engineers wasu medicine suke karantawa gidan karatu wasu kaza duk wani karatu mai wahala babu abin da yaran ba su ba ha ashe ana haɗa guda biyu za a iya yi ya za ka bari a yaudare ka ya za ka bari a lalata tarbiyyar ɗanka idan ba ku kai yayan ku makaranta ba za su dinga kwana a titi idan ba ku kai yayan ku makaranta ba yan siyasa marasa manufa masu koya yara fada da sara suka da shaye-shaye za su yi amfani da yayan ku amma dan da ya haddace Qur'ani wallahi tallahi ba zai zo ya ingo ya dauki wuka ya fata cikin wani akan tafiya dan dan dan Qur'ani wanda ya haddace Qur'ani wallahi ba zai je ya shiga kungiyar muwadi ba wanda yawan barkace malamin da lalacewar yau har ta kai ga yaran musamari bude musu kungiya ta muwadi a kasar nan na rantsa muku da Allah ba ku na bashi mutanen wallahi ce kun tafi da kuka a gurin nan yaran mu su ne yan luwaɗi namiji yana neman namiji yaran mu yan mata ba a kyale su ba an koya musu lesbian ya mace ta nemi yar uwarta mace ta sadu da yar uwarta mace ta kwanta da yar uwarta mace ta biya wa yar uwarta mace bukata yara ƙanana ana luwaɗi da su ana ba su ofa yara ƙanana ana luwaɗi da su ana kai su hotel a sati biyu da su a Lagos a Abuja a Kano a Kaduna a kaza a kaza ‘ya'yanmu ne samari matasa sun yi makaranta ba su da kudin jami'a sun yi makaranta ba su da kudin polytechnic talauci ya dame su sun yi ta zama a bakin titi ga 'yan mata ubansu ya tara musu yi- ciwon suga ya makantar da shi ciwon suga ya sa ya zama gurgu hawan jini ya zaunar da shi ba sana'a ba giratuti ba fansho ga yara an tara ba boko ba addini dole su shiga cikin irin waɗannan ƙungiyoyi da za a rinka zuwa ana lalata su ana ba su ɗan abin da bai kai ya kawo ba amma idan kun ba su ilimi ba za su wulaƙanta ba idan kuka ba su karatu ba za su dozanta ba yaran nan duk da ake ɗiba ake ba su bindiga wai ba 'ya'yanmu ba ne wai ba 'yan najeriya ba ne wai ba 'yan ƙauyukanmu ba ne me ya faru wallahi kashe su aka yi da jahilci ƙauye daman fuska na ɗan siyasa ko ruwa ko lungu ko sako yan siyasa sun san ƙauyukan nan sai sun je sun liƙa fosta ɗinsu sai an kai akwatin zaɓe amma ba a kai musu firamare ba kai musu islamiyya ba wallahi tallahi ni da nake muku wa'azi ban san iya adadin ƙauyukan da na bi na wa'azi a ƙasar nan a ce babu firamare ko aji biyu a cikinta babu makarantar islamiyya ko ɗaya ka gaya min ba dole su ta addanci ba aka je kuma aka cusa musu abokanan gaba yan ta'adda suka ba su kuɗi suka ba su bindiga suka ce ku shiga daji ku yi yakin kabilanci ku yi kaza ga shi sun zo sun zo mana bala'i a cikin su ko fakiya wani bai iya ba ko alamtar wani bai iya ba wani ko boko bai je ba babu abin da ya sani kawai abin da ya sani ya rike bindiga ya sake mata wuta ya kama ka kai alhaji da ka zama professor ko ka zama general ko ka zama wani babban mutum ya tatsaye ka ya daki kanka ya karbi miliyoyin kuɗi kuma ya ɗirka maka bindiga in ya kashe ka ya ba wa karnukansa su cinye namanka abin da ake mana a najeriya kenan wajen bawa ku da nake yi waɗanda suke wannan ta'addancin ba 'yan najeriya ba ne ba 'yan Najeriya ba ne 'yan Najeriya ne yaya gwamnati ta sakaci ta bari har aka ɗebe mata 'ya'yan da aka kai daji kina ina duka wannan dan karamin bukatu sai hana ka fita kasuwa dan karamin ciwo sai hana ka fita lantarin aji yau shi ne gashi nan ba su kai sun kawo ba sun addabe mu sun bijine mu sun hana mu bacci yara biyu yara uku da bindiga a cikin zaria zuwa kaduna kaduna zuwa abuja za su tsaya su tsare mota ɗari su ce kowa ta kuma sai manta su zage ka kai din kafin uban su sai su zage ka mutum uku ne gaba daya saboda mutuwa zuciya saboda mun lalace saboda ba mu damu da tarbiyya ba mun bari ƴaƴanmu sun zama ta'adda a kanmu ƴan ta'adda sun hana mu barci sun kashe manyanmu sun gadon mana da talauci da baƙin ciki da ci baya a ƙasa mun kasa samun nasara ƴan siyasan mu idan an musu magana sai su canja abin su mai da cewa kin su ake yi wallahi ba kin ku ake ba wallahi kaunar ku ake yi ƙasar mu ce Najeriya ta mu ce ba wanda ya isa ya hana mu faɗi gaskiya sai dai karka yi aiki da shi ta haka ku taimaki ilimi ku taimaka ku agaza mu huta da wannan bakin ciki wallahi a gane ba wannan abu wallahi a kafar wannan abu wallahi a nijar ba wannan abu na rantse muku da Allah Najeriya duk Afirka ba kun jefe mu dukiya mu fa saboda dukiyar ta mu a daji ake iban gwal ake tuwayen ta ake gwal saboda dukiya a dajin mu ake iban lithium wani dan uwa ke gamu yace tun daga ya shiga yin sokoto ya yi zamfara ya ce akwai wani daji iya ganin ka har kiyama ta tashi ya ce wallahi malam sinadarin lithium ya ce malam ka san lithium na ce na san lithium wanda ake ba ta don sola da shi ya ce wallahi shi ne Allah ya zube shi a garin yanzu zan tsaya malam ai kai dama in an zo ana maganar gaskiya lokacin da ka zo ka tsaye da mutane ai ko ka haka yake nan ka tsaye da ni ba haka bane muna da kudi a ƙasa muna zaune a ƙasa muna da zinare a cikin ƙasa amma Allah ya jarrabe mu da kidahumai da ba za su iya ganewa su tono mana su kori talaucin da yake damu ba ku tsaye da ni a nan kan na zan fashe gaba daya zo karbi ka harka abinda na faɗa ne Allah shi ba mu lada na kuskure ko cikin ba harce Allah ya mura abuwa wallahi na ga samari ne a nan ku yi zuciya ku kwace mana Najeriya daga gaskancin da muke ciki ku yi boko da sunan Allah ku karanta alkurani da sunan Allah ku yi ilimi ba wani wanda ya tsayar da ku idan kun yi karatu amma kuka bari kuka zama yan gaba kuka bari kuka zama yan shaye-shaye kuka daina sallah kuka daina zuwa makaranta lokacin za su yi amfani da wannan lalacewar ku su gano wasu su cinye arzikin ku su hada ku da su karkace ku maka hanya bismillah wa bihadha alqadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ina addu'a wannan makaranta Allah sa mata albarka ina addu'a wanda ya zo wannan guri Allah mai shi gida lafiya ina addu'a duk wanda ya sa tallafinsa ko da da ya girmama mu ya zo ya saurari wannan bayani Allah ya mai da shi gida lafiya ya biya masa bukata kasar ku ta zazzau Allah ya mata albarka Allah sa ka da ilimi ya mutu a zanzaro Allah sa ka da jarunta ta mutu a zanzaro Allah sa irin wannan makarantu su yi ta maimaituwa da su turanci su yi Qur'ani su turanci su yi Qur'ani mu ga wanda samu ga wanda zai cire shi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dan a ba wasu jagororin al'umma kuma jagororin wannan makaranta don a karfa musu gwiwa kuma a jawo hankalin sauran jama'a su yi koyi da su daga cikin wanda za su ci gaba akwai da girma wazirin zazzau wanda kuma a yanzu nan shi ne sarkin zazzau a wannan wurin don haka ranka yade muna gayyatar ka a yi mana alfarma a zo a karɓi wannan kyauta ta musamman da malam zai yi tattabi don a baka za mu gayyaci a tsohon vice chancellor na jami'ar Amadu Bello wato Professor Kabir Bala ya zo ya ba mai girma sai mu zanzo wannan kyauta ta girmawa kyauta ta musamman kyauta ta harkar Qur'ani na sahila ko don wannan kai aka mata girma karan gaibe shi saukan Qur'anin sa tun 1966 ya saukan Qur'ani saboda kaga kaɗan daga cikin mu ne muke raye a lokacin da ya sauke Qur'ani shekara shekara nawa kenan Ranke da Allah ya sa albarka. Allah ya wa rayuwa albarka. Allah ya wa rayuwa albarka.
kaɗin wata matsala ne nan an cinkushe wurin nan kaga mutane ma ba sa gani abin da ke wani ba yan labarai ga yama mara abdullahi da hassan su kira da wuri
ran kai da muna godiya Allah ya saka da alheri kuma Allah ya sa a nemi nan kun ga Allah ya gaskata Sheikh Abdullah Gadan Kaya ya ce matuƙar kaya ka karanta Qur'ani ka yi Qur'ani Allah ba zai farka ka tagayyara ba kuma za ka girma cikin al'umma kuma za ka taimaki al'umma kun ga wani yau shekaransa 60 daidai da sauki al'Qur'ani amma har yana ci hidiman Qur'ani saboda ya riga samu Qur'ani kun ga Allah ya gaskata ya gaskata mana malam Gadan Kaya a yanzu haka kuma muna fata Allah yau ta mai irin a wannan tafiya kyauta ta gaba ya ce kyautan da shi na ba shi kuma mai girma waziri zai raba shine akwai ta sheik abdullah gadon kaya wanda kullum wannan makaranta tana ransa kuma kullum tafiya su ɗaya da malam sa'id duk wata harka ci gaban ya samo ta sai ya kira malam sa'id cewa ka zo ga wata harka da zamu bunƙasa karatu da karantarwa da aka mana su fita da mana kyauta ta musamman wanda shi ma ake so mai girma a wurin nazo ya ba shi ita.
Ashek, bismillah. Ashek, bismillah. Eh, kaza kaza. Sai an ciro ka.
Ya ba ko ne nake da
da ana sabatika sai ya zo na ya sabatika
Ranke da ka taimake mu ka tsaya. Za ka raba su. Kyauta ta gaba ita ce kyautan da malam sai ya tattali ga shugaban jami'a ta ina yanzu wato Profesa Adam Ahmad cewa da zuwan shi da kan shi ai ana gabatar da shi a matsayin shugaban jami'a ɗaya daga cikin mai mura da ya fara ziyarta ta ce wannan makaranta har makaranta biyu ma da sai ke zai ga kokarin da ke a gida ya ga mai zai iya yi saboda a yanzu haka yana da wata tafiya amma tun da ya sai ce ya kashe tafiyar in Allah ya so sai ya zo ba kuma zuwa kawai ba shi ne shugaban wannan zaman da ake yi ƙarƙashin shugabancinsa ake wannan zaman so professor Allah ya sa a gama shugabanci lafiya kuma Allah ya ƙara albarka. to Allah ya saka da alheri to ta ta gaba ta ce wanda muke son mai girma wazirin zazzau ya ba da ta musamman ta ce ga wanda ya bashi shi ma ya saka masa wato tsohon shugaban saka bin fada irin hidimar da yawan makaranta da ya karshe daukan nauyin yara yake yi a yanzu haka yayan yan uwansa suna nan a makarantar shi yake daukan ɗawainiyarsu da duk wata hidima ta makarantar kaɗan kaɗan gyara musu a haɗa ɗauke kotan ta ran kai da muna godiya da girma jini ga yaguri akwai saura a yanzu wannan jagororin gari ne ko jagororin makaranta kuma da muke san su maka girma su a kyauta kyauta ta gaba ta ce wanda malam sa'id ya dan bada bishara a kanta cewa shi wannan bawan Allah da ya tattali waɗannan kyautuka yake cewa yana son a bayar ba don kawai saboda kawai Allah ya sanya masa a mizani na iyayensa shi kuma ya bashi ladan yi wa iyayensa wannan sadaka cewa da yake an kashe mace malama a wu- a gari kaza a gari kaza sai ya ce to shi na roƙon malam sai kyautan da yake neman ya baya shi zai kawo kyauta mafi gwabi mutumin mace ana makaranta ba yayin da suke kashe ta mu mutum wata da kyauta wanda ba taɓa yi wa wani malamin islamiyya ba wannan kyautar za ta je ne ga malama maryam badamasi wanda ke jagorancin makarantun bangaren boko gaba ɗaya wannan bawan allah ya sayi mota ya bata